أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم نعم وإذ قال موسى لقومه شنو نعم
وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجلة فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم آه أجيها mun ji Allah subhanahu wata'ala ya bayani akan lokacin da Allah nemi annabi Musa ya je ya bashi littafi ya je kafin ya dawo sai shi Musa Samiri ya musu gunki suka dawo suna ce mai shine Allah yana suna cewa haza ilahu kuma ilahu Musa fanasa suka mai da shi shine Allah din to shine Allah yake ba da labari daga ƙarshe muka zo muka yi maku rangwame akan wannan bautar ɗan maraƙi ya Allah kun tashkuruna ko kwa gode mani iman da muka yi musu bai dace na Musa kitabu wal furqana la Allah kun tatuna lokacin da muka ba nabi Musa littafin at-taura wal furqan sannan shi wato tafsirin lil kitabi ne adan bayan eh wai mai rabe tsakanin ƙarya da gaskiya mun yi wannan ne la Allah kun tatuna dan ku shiru mun yi haka ne don ku shiri wai kala Musa li qaumihi tuna lokacin da ne Musa ce mutanensa ya qaumi innakum zalantum anfusakum kun zalunci kawunanku bittakazakum al-ijla bittakazakum al-ijla saboda rikon kuɗan maraki kun ce shine Allah fatubu ila barikum ku tubu zuwa ga mahalicin ku faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku liyaqatul bari minkum al-mujrim ku mutacce kashe mai laifi wannan shine karban tubansu ba kamar mu bane kai ta istighfari sai Allah ya hiwa Allah ce zalikum khairul lakum shi yafi alheri gare ku inda bare ku wajen ubangijin ku fawqakum yana birbishin ku da fi'li zalik wa arsala alaikum sahaba Allah ya aiko muku mai girgije sauda baki la Allah ya rusulu ba'dukum bala dan kar wani sashi su ga sashi fa rahamu ya ji tausayi ta taqutila minkum na hausa ina alf sai da aka kashe wajen mutum dubu saba'in a take da Allah ya tunya ma garin duhu mutum ko tafin hannunsa bai iya gani kowa ya dauki makami aka ta abin kashe juna to sai da aka samu kamar awa daya sai aka yaye aka ci a dakata to sai ga duk wanda ya kashe masu laifin ne ya kashe wajen mutum dubu saba'in aka kashe innahu huwa tawwabu Allah mai karban tuba ne rahimun mai jin kai zakarar Allah tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya Allah ya ambata a cikin wannan aya kissa na bani Isra'ila ma Fir'aun ta da Fir'aun. Wa Fir'aun Musa ismuhu Mus'ab bin Rayyan. Shi Fir'aun Musa sunan shi Mas'abu dan Rayyan ko kuma Walidu dan Mas'ab. Kana malaka Misr. Ya mallaki Misra arba'a mi'a sana shekara ɗari hudu shekara ɗari hudu amma mata Allah manzara bai taɓa ciwon kai ba kaga istidraji kenan shekara ɗari hudu ko ciwon kai bai taɓa yi ba ma a saba humarin wata rashin lafiya ba taɓa samun shi ba ka san mutum dai mumini ne ya ga haka to ya ji tsoro ya ji tsoro eh kana mumini a ce komai naka lafiya lau Allah ba zai jarabce ka ba rashin lafiya rashin dukiya bai wani bala'i Allah ba zai haka kawai sai dai ka ganka sumul to imani bai daidai ba eh to shekara shekara ɗari hudu amma bai taɓa ciwon kai ba wa kulle yawmin ya kulle jamalan kowace rana kaban mai mai adam kowace rana raƙumi ɗaya yake ci akan gasa masa fir'auna raƙumi shi kaɗai guda ɗaya duk rana ta Allah sannan wala yati baitul hala illa fi 40 yawman baya zuwa bayan gida sai an kwana arba'in a kwana arba'in sau ɗaya yake bayan gida firauna Allah kiyaye wa ba da zalika akharahu istidraj bayan haka istidraji kuma ya kama shi dama Allah ce sarasta birjuhum min haythu la ya'lamu wa umli lahum inna kayda matin qala innahu ilahu ya ce shi Allah ne laysa yu'badu alaysa bi abdin shi ba bawa bane don haka fadda'a ar-rububiyya yadda awan allantaka yace ba alimtu lakum min ilahin gai ni ban san maku akwai wani Allah ban da ni ba ba da zalika bayan haka idda a fauka zalik sai ya ƙara da'awa ta wuce wannan ma don Allah ya ce fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la sai da ya taro sannan ya bada shele sanar yace shine fa Allah da yafi kowane Allah girma fir'auna hada ru'ya shi fir'auna yayi mafarki sai ya ga anna naran harajan min duwar bani isra'ila wai ga wuta nan tana fitowa daga gidajen bani isra'ila fara kadduwar tana kona gidajensu a mamlakatu da da masarautarsa da masarautarsa ga wuta nan tana zuwa a mafarki ya gani tana kona wato masarautarsa faƙada lahul kahana sai bokaye suka ce mai inna mauludan yuladu fi bani isra'il wani abin haihuwa a daunan daunan kawai dauni nan wajen su daunan nan wajen yara ne ai daunan ga wajen jarkun ya haƙuri to shi kenan sai ya zama wato su bokaye ne suka ba shi labari cewa wani abin haihuwa za a haife shi a cikin bani isra'ila shi ne zai zama dalilin tafiyar mulkinka aza ma'anar ru'ya wannan shi ne ma'anar mafarkin da kai ƙala banu isra'ila abidi ya ce musu bani isra'ila bayina la yamkinu an yulada minhum mauludin ya zama bayi wa a ce bayina wai a haifi wani yaro da zai zama dalilin tafiyar mulki na ba zai yi ba idan kullum walada min bani isra'ila zakara labudda an aqtalahu to duk wanda za a haifa cikin bani isra'ila dai namiji ne sai na yanka shi sai na kashe shi faqatala min as-sibyan al-mawjudin ya yanka yara ya kashe yara ƙanana da ake haihuwa wajen yara sama da dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da ashirin ashirin al wasara kullu maulud duk wanda aka haihuwa wulida shi bane isra'il zakaran ya qatuluhu wanda aka yi wasu ya kashe ta qatala tis'ina al maulud ma ishirin al ya kashe guda dubu tis'in ga kuma dubu ashirin kaga an haɗa ya zama ne ata albu wa asharata alaf dubu ɗari da dubu goma kenan. Kulla ha zafi ɗalai Musa, wannan yaran da ya kashe yana neman mutum ɗaya Musa yake so ya kashe. Amma da sanar uluhiya harshe na Allah sai ce haɗibu yana zance ya ce inna mauludan allazi tadlu a jin haihuwa wanda kai kake neman nan atalu wanda kake nema ka kashe to sa tarbiya hufi bai duka kai za ka rene shi a gidanka wa ala hijirka cikin gidanka zai ɗaga watan fi kwallo abincinka ma za ka ciyar da shi hatta ya kuna sai ma layi har ya zama shine dalilin kuma halakar ka alayi a lara game an cika kuma dole za a yi haka ko ka ki ko ka so mawala da musa aka zo aka haifi annabi musa kamar sai ya ce filkasas kamar da zai zo a cikin isa fa kana sababa halaki bai zama shine dalilin halakan fir'auna din fir'aunu huwa an gane Musa alaihi salam wala ma ahlaka Allahu Fir'aun lokacin da Allah halakar da Fir'auna wa qaumahu da mutanansa dalaba Musa min Allah sai Musa ne ma daga Allah yanzu ya huci taban ya bashi littafi ya ji bihi qaumahu wanda zai shirye da mutanansa bani Isra'il ya kuna fi halal wal haram wal amr wal nah wanda za samu halaf da haram da umarni da hani amaru Allah bi siyam 40 laila sai Allah ya ce azumin kwana 40 40 laila laisa kasan ba kuma irin azumin mu ba a'a shi layaliya wa ayyamuha shi ba buɗe baki daga saur sai saur kawai azumin yini da dare kawai baki da haza samanu da laila an hada shi da irin namu to zai zama kwana zai zama kwana 80 kenan lam yudar muddata 40 yawma lailan wa nahara ya ci abinci ba ba dare ba rana amma wallan ya husta biju bai ji yunwa ba me yasa li'annahu mutawajjihun ila al-halal dan ya huskanci halalar Allah ne amma fi yawmin wahidin a rana ɗaya zahaba ila al-hadr lokacin da ya tafi wajen haduru nisfun nahar rabin wuni kala sai gashi Musa na ce atina gada ana na kallaki na min safari na haza na sawa yace mai shau kai kawo mana abinci wannan tafiya namu akwai wahala ka ga rabin wuni saboda zai je wajen haduru ne ba wajen Allah amma da za a je wajen Allah kwana arba'in ba a ce ana jin yunwa lamma zahaba ila al-mahluqi ja'a ya tafi wajen halitta sai ji yunwa fi nisfi yawmin a rabin wuni amma wannan ma ta wajaha ila al-haq da ya huskanci Allah makasa samani da yawmin ya zauna kwana tamanin ai arba'in da yawmin bil layali duk da dararen walan ya hussa bil ju amma bai ji yunwa ba ya hada qala rasul dan haka ne manzo Allah ya ce man akalasa lillahi arba'ina yawman wanda ya ware kansa har kwana arba'in to nabatul hikimatu hikima za ta tsira min kalbihi a zuciyarsa wajarar ala misali za ta gudana a harshensa eh za ta gudana a harshensa haza asalin halwa wannan shine asalin abin da ake ce ma halwa allazina yadkhuluna alhalwa kai allazina yadkhuluna alhalwa wanda suke shiga halwa 40 ne yawan kwana 40 halwatu salasata ayyamu asluha halwa asalinta kwana uku ne kamar yadda da zakariya ya ce Allah ya ba shi da sai ce menene aya sai ce salasata ayyam kar kai magana da mutane har kwana uku illa ramza sai dai nuni kawai ishara wala wata sab'a layali akwai kuma harwa na kwana bakwai sab'a layalin wata ma ne ta ayyamin husuma da Allah yake wa qultum na'am
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم السائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وذللنا
وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iz qultum tuna lokacin da kuka ce ya Musa lan numina laka wa ba za mu imani da kai ba a tanar Allah jaharatan sai mun ga Allah kuru kuru subhanallahi kaji kafirai wai su Allah suke so su gani kuru kuru ba ka kuma sai ka sai sai sai tsawa ta kama ku wantun tanzurun alhali kuna kallo kuna sauraron me zai faru gare ku summa ba asnakum bayan kun zo kun suma Allah ya ce sai muka tashe ku in ba da mutukun bayan mutuwar ku ma'ana bayan suma suma aka yayi tsawa suka ji daga Allah kawai sai suka so me la'allakum tashkuruna mun yi maku haka dan ku gode mu ni'imar mu wa zallanna alaikum al-gamama mu ne muka saukan muku da girgije fasatar nakum bis sahab muka sarrace ku da girgije a lokacin da aka ce ɗimuwa annan alaikum almanna mu ne muka rika saukan muku da darba wasalwa da soye daga sama taranjibin kenan wa ɗaya samani wato darba tare da tsuntsuwan tsuntsaye da ke zuwa soyayyu daga sama ana ba ku Allah ce muna muka ce mau kulu min ɗaya ba ta mara zakana ku ci cikin tsarkakan abin da muka azurta ku da shi wala tadakhiru amma kar ku boye ku yi buci kowa ya aje ƙwaryarsa kawai kana aje ƙwarya za ga kawai nama ya zo daga sama da zuma kawai ya zuba a ciki sai ka ɗauka ka ci amma ba ɓoyewa abinda ka ci kawai ka bar shi a wajen fa kafaru ni'ima suka butulce ma ni'ima wa dakaru suka rika ɗiba suna zuwa suna ɓoyewa ana buke faƙo ɗaya anhu sai aka yanke musu abu sai daina zuwa Allah ya ce wa ma zalamuna mu ba mu zalunce su walakin kanu anfusahum yallimuna su suka zalunci kawunansu li annama balahu alayhim domin masiban akan su ne wa iz qulna dakhulu na'am نعم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين نعم فكلوا حيث شئتم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا هدة يغفر لكم هداياكم وسنزيد المحسنين Allah subhanahu wataala ya ce wa iz qulna dakhulu hadhihi alqarya tuna lokacin da muka muka ce ku zo ku shiga wannan alqarya ita ce baitul miqdisi ko kuma ariha fakulu minha ku ci ku sha a cikin wannan alqarya eh ku ci ku sha ragadan abu mai yalwawa shi Allah hajarafi wanda babu tsarewa a ciki warkul baba ku shiga wannan kofa sujjadan kuna ma sujjada mun hani ne kuna tankwarawa wa qulu ku rika cewa mas'alatuna abinda muke roƙo hiddatun hiddatun a sare mana da zunuban mu qulu hiddatun hiddatun ma ta hadu hadaya shine abin da ake sanar da wato zunubai da shi ko kuma ku rika cewa la ilaha illallah in kun faɗi haka yughfar lakum hadayakum za a gafarta mu kurakuran kuwa sanazidul muhsinina da sannu za mu yi ƙari ga masu kyautatawa daga cikin ku fa baddala allazina zalamu qawlan ko baka dashi ba
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون Allah subhanahu wataala ya ce saboda ga abin da aka ce su faɗi hiddatun aka ce ko to fa badal allazina zalamu allazina zalamu wanda suka yi kafirci suka yi zalunci fa baddala sai suka canza kaulan zancan gai da lazi kila lahum ba wanda aka ce ba sai suka rika cewa habbatun fi sha'aratin habbatun fi sha'aratin wai kwaya a cikin gashi kaji maimakon su rika cewa wato ainihin hiddatun hiddatun da aka ce su ce sai suka rika cewa habbatun fi sha'aratin wadkhulu sannan sai suka shiga yasabuna ala asayim suna kada suna suna suna rawa an gane suna cewa wato an gane ko suna suna rawa suna cewa habbatin fi sha'arati kafirai ke amaru bi sujudi an umar da su yi sujada su ce la ilaha illallah fa lam yasjudu bi sujada ba bal dalu yasabuna ala asayim suna kada wato ainihin suna kada abin da doyewan su suna cewa habbatin fi sha'aratin habbatin fi sha'aratin to fa anzalna ala allazina zalamu rijzan Allah ce sai muka saukar da azaba ta alluba azaba da'unan ala allazina zalamu ga waɗannan mutane da suka canza zance minan sama'i muka yi musu azaba daga sama bima kanu yafsiquna dalilin fasikancin da suka yi ai bi sabab fiskihim urijuhum an da'a fitar su daga bayin da'a lamma kanu su ce lokacin suka zama cikin wannan dimuwa kalu suka ce ya Musa min ailan na ma na kulu ina ne za mu samu abin da za mu ci fanazala alaihim mawai sai kabaki ya rika sauka abinci daga sama ya kulu suna ci wa kullama ja waqtul gada duk lokacin da cin abinci yayi lokacin cin abinci ya zo yanzu da damu ala ahsani ma yakulu sai abinci ya sauka akan mafi kyan abin yadda suke son shi ya kulu na sai su ci wa tarfa'ul ma'ida sai a daukace wannan kabakin ila waqtul hay'atiha an gane su sai kuma gobe irin wannan lokacin ƙalu sai suka ce Musa, to mun ji muna samun abinci min aila na dal malabis, tun da mun yi ɗibo a cikin daji Musa, ina za mu samu sutura. Lamin Allah ta baraka wa ta'ala sai Allah ce lamu da su, mun lamunce Allah tan sha su ya buhu, wala tula, tufafin jikinsu ba zai datti ba ba zai tsuwa ba, wannan na jikinsu ba yadda za mu bari ya datti ba ji Allah, kuma ba zai tsuwa ba. Faƙalu sai suka ce to mun ji min aina lana ma na shirbu, ina za mu samu ruwan sha. فضرب الحجر موسى sai bugi dutse da sandan shi an fajarar min husna ta asarata aina sai ga idan ruwa goma sha biyu can suratul baqara ta ce kada alima kullu ko nan din ne ma aiko kada alima kullu unasin masharabahu kowane mutane sun san mashayarsu domin adadin sifri din dama su goma sha biyu ne kabila kabila da ke tare da shi na banu isra'ila goma sha biyu faƙalu suka ce a shamsu talurru bina musa rana tana ba mu haske tana ba mu zafi da yawa tana cutar da mu fata Allahu bi zamani sai Allah ya zo da girgije satarahu ya musu sitira hatta nan ya jido har yashin su ba sa jin kuma yanzu kuna rana fasha kawo mina zulma ya zo kai kara kuma wai wai duhu ya musu yawa fil laili cikin dare fana raballahu al-umda sai Allah ya sanya musu wani ginshiki min nurin na haske duk tara a cikin daji eh a an gane eh kullum baki daya kullu hadha bi barakati Musa duk wannan fa an samu albarkacin wa saboda suna tare da annabi Musa allazi ma'ahu hadha fada'il su ba shi yace wannan shine fadala abutaka kuma a halakin duk da halakarsu wa muhalafatihim li amrillah duk da sabawan umarnin Allah wa huququl azabi alayhim da saukar da azaba gare su amma kana min bainihim Musa wa Harun akwai annabi Musa da Harun tare da su saboda haka wa du hada min anwa'in na'am aka ba su nau'i nau'i na ni'imomi kullum wannan duka sun samu bi sababi Musa saboda annabi Musa da Harun wa Harun wa Musa min ibadillah as-salihin da Harun da Musa suna cikin bayin Allah na kwarai na kirki walakin lamma sahaba haula ilfiqa da suka yi abutaka da waɗannan fasikai to makasa sai gashi sun zauna ma'ahum arba'ina sana shekara arba'in fiti suna cikin dimuwa zaqa min al'azabi bi sababi su ba shi ma Musa da Haruna sun ɗanɗani azaba saboda suna tare da abin da fasikai kamar annal fusaqa kamar yadda su ba fasikan wajadun ni'ima sun samu ni'ima bi sababi su ba saboda abutaka da su Musa alkhairu kulluhu fi suhuba wa sharru kulluhu fi suhuba sai yace alkhairi duka ya tabbata a cikin abutaka sharri ma baki daya a cikin abutaka wai zai sauka a tsaya ne lokaci ya nuna da minti 40